بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين آه، يو أشرين قوتا شعبان شكرة جوئل ابن أربعين دا بقوي وندي دي دي دا تر تقص قوتا فبوادي دو بي دا أشرين دا شرين ميلادية وانا مجلسي نام دورة دا مكي نوتا دا لا الوجيز في النحي والصرف إن شاء الله يضام شكتكين صرفه kar mu shiga akwai wani asami ne muka yi ne na adad ko? to ya aka yi an gano wani abu ku gudu shafi 89 muka zo bakar mu bata lokaci kawai sai in fada abin zan fada sai yi gaba to shi wajen faɗan amma dai aikun tuna ƙa'idar maka faɗa a bayan na cewa akwai lokacin da yake ya juzo a tafniya a ya juzo a tafkir wata anis da kuma wajeje da yake dole sai dai sai an halafa ƙayatul mukhalafa da musabaka da an tana shi in ka zo ka ce sai ka ce idan maza ne sai ka ce a hamsatu rijalin in kuma mata ne sai ka ce hamsu nisa'in haka za ka faɗe shi wannan alaƙayatul mukhalafa kenan wani lokacin kuma da idan an murakkab ne su alfadul uqud din ba sa canjawa idan alfadul uqud ne amma kuma su wato aljuzul awwal yana canjawa to duk wannan shi ne in tuna shi shi ne taimake ku wajen magana akan shekaru to sai kuma a wannan da yake da suna ka'ida ta al'adun al-maqtu'an ma'adudihi ko kuma al-muta'akhir an ma'adudihi al-muta'akhir an ma'adudihi ya zama shi ne a gaba ko dai zama shi ne a gaba ta fuskan ka kara mishi aljalamun dukansu a rijalu salat kaga wannan sai ya zama wato ka samu su al-dalamu farid ya zama tabi ne na ar-rijal ko kuma ya zama kayan shi bil idafa kamar yadda muka ce ayyamu da yake ayyamu al-ashr ne kuma wancan hadisin ba wannan hadisin ba shi ba mun kawo shi eh eh gashi bal amalu fi ayyam al-ashr zalla bi ce ayyam al-ashrati ba inda ayyamu ne ya kamata ya zama alaƙa inda an ce inda ayyam ya zo gaba zai zama ashiratu ayyam ne to shi ashir ya zo ya zo ya zo ya zo shi ya zo gaba kuma shi aka aka aka mushi ibafan yau ne to shi ne muka ce wani ala idan ta akhara al-ma'dud afwa al-adad wa taqaddama al-ma'dud to ko dai fuskar ibafa ko al-zalamu wannan duka duka za ka za ka iya kalafawa ayyamu na ashir ai ka gano wannan mubafu mubafu ilayhi ne ai ko a ce ashir asharatu a ce asharatu ayyam na in ko a ce asharatu ayyam inda yau namiji ne sai aka ce ayyamu na ashir al-ashir ya dawo gaba to wannan shine in kun tuna shi da taimake ku wajen wajen wajen maganin yadda za a ke faɗan shekaru sai haka in duk da fulani inda bakwai ne sai ku ce nan idan ka ce sana in za ka yi cewa ya zama ya dace akan ƙa'ida da ka sani shine kace sanatu sab'in wa arba'ina wa arba'mi'a wa alf haka za ka faɗe shi akan a wannan a wannan wannan ƙa'ida da ka saba da shi da sana ba ce kace sab'in wa arba'in arba'in kuma alfadul quni la takhayyara wa la tabadda shi na bada canja ba wa arba'a shi ma ala qa'idatil mukhalafa ba wa arba'atu ba wa arba'a wa arba'a wa alif in kuma ka ga dama tunda sana ka ce ko dai lafzan ko takadira sana ka kawo idan ka ga dama za ka iya samun shi masa ba'atun da saboda me saboda yanzu shi al'adad din wannan shi wato al-ma'dud shi ya fara zuwa al'adad shine a gaba kuma aka zo ya zo gaba ya kuma zo aka mishi ibafan ita ma'adud zuwa ga adadin sanatu arba'in misali to in ka gara wani kamar da kace ayyamul ashri ba a fice ayyamul ashri ba za ka yi cewa sanatu sab'atin wa arba'ina wa arba'at mi'a wa alf ala qaidatil jawaz jawab at-tafkir wa at-ta'nif saboda me saboda hada qad ta'akhara قد تأخر المعدود عن العدد تقدم المعدود وتأخر المعدود تقدم المعدود وتأخر العدد يوا wannan shine kaidan in kuma kai ta gare da ma'am to kaga zai shi ma ce wannan a wannan zaka mishi eh tunda am namiji ne nake tsammani sai ku je ku duba ku tahriri eh al'am da sana sana da mace ce tabbas to in kuma ka kawo in kuma shi shekarar ka kawo ta a cikin magana to wannan dole sai sai ka bi ka'ida ta kai wannan ka'idan da suka aka saba kuma ba magana kace jawa sun ana ta ya zai zama aka shine kace a wannan a sanatu 60 wa 20 haka ne eh sanatu 60 wa 20 a ba haka bane in ka ce a sana dai zaka iya cewa a sita ko a sittu misali muna ina magana alfaini wa tis'a wa sittin ko a wa tis'a wa ishirin yawwa in ka ce sana in ka fara cewa sanata sittin wa ishirin wa alfai shi ma wannan yayi in ka ce sanata sittatin wa ishirin wa alfai saboda shi wannan shi ma ala kad taqadda akwai taqaddum ta akhuri shi ma wannan yayi amma idan misali kana cikin tattaunawa ka ka zo ka ce a sana din shi ya biyo bayan shi adadin sanadin shi ne ma'adud a ko to idan ma'adud biyo bayan adad bil ibafa to dole sai kai sai kai kaidan da ka sani in ka sai misali fi 47 sana kaga sana ne yazo yazo baya to sai ka ce ka ce fi 70 ba 70 ba fi 47 sana sannan kuma an kaji can gaba kuma ka sai ka ce sai ka faɗi kuma shi ma wa arba wa arba'a mi'a wa alf haka za ka faɗe shi an fahimci magana ai abin da kake magana wa arba wa wa wa arba'in ya yake ne arba'in da bakwai ko wa arba wa arba'in wa alf sana to haka shi ma wannan sana din ya biyo shine al-ma'dud da alal asl da al-mashina al-nabi yanzu da kun gane kun gane ko ku gane ba kun gane in ku gane ba sai a sai a ɗaya rubuta ko yaya yanzu ku sabu da mu gani sai ku faɗe shi a wannan ka'ida ka'ida ne ala ka'idar mukhalafa da misali mu ce fi sab'in wa arba'ina sana kaga yanzu dole sai dole a bi wannan ka'ida tunda sana ita ce ita al-ma'ruf ita ce ta rubuta biyo a wajen ta da asali babu taqadi babu ta'akhuri ce fi sab'in wa arba'ina sana wa arba'a mi'a wa alf shi ba za ce wa arba'ati ba wannan shi ne abinda muke magana sasa ko dan yi tauri saboda za mu dan shi kasarfin sosai ma ba za ka da wannan littafin ko na wani wabe na mustafa amin da ali jari kare shi ka'ida eh wannan dai wannan dai wannan mai yasu har ba industry shi dai na kana wuya din an gama ko saboda haka yanzu abin da za ku faɗa shine ka ce fa على قاعدة المخالفة تقول سنة سبع وأربعين وأربعمائة وألف على قاعدة المخالفة وعلى قاعدة جواز التذكير والتأنيث عند تقدم عند تقدم المعدود وتأخر العدد أجاز لك أن تقول سنة ستة وعشرين أو سنة سبعة وأربعين وأربع وأربعمائة وألف ولا على على جواز التذكير والتأنيث ka ce asalatu sitti ko asalatu sittati asalatu sab'ati ko asalatu sab'i mm. أما عند أما عند إضافتي أما أما عند إضافتي العدد إلى المعدود مباشرة بلا فصل فها هنا فها هنا يلفظ العدد على قاعدة المخالفة المعروفة فتقول مثلا في سبع واربعين سنة واربعمائة والف سنة نفرقو سنة عند أربعين لي النبي سنتين عند ألف لي أنا ربطا كو أوجه ليه قد أوجه to har ila yau dai ga wani kuma wannan al'adar samaniya wannan da ya ce idan kanar ma'adudu mubakaran ya kunu la'adadu samaniyatu ko mene za a faɗa haraka ta sawun nan ya kunu la'adadu bari ban faɗa ya kunu la'adadu samaniyatu za a ce bitta'i wannan samaniyatu ta zo wannan alam ne alal adadai suna ne na yanka na wani adadin takwas ne to yanzu wannan samaniyatu a nan wannan kalmar hal waqa'at badalan am sifa a wannan waje yakunu la adadu samaniyatu tabi' ne na na adad nan wannan sifatul adad ne ko kuma badalan min al adad ne من العدد المعرف بآل يكون العدد ثمانية بالتاء صفاتي صفاتي طب تو بدل ba shi ma بدل ba zai ba to fa ya rashin kuwan fifi da a to ai shi wannan alam ne fa samaniya tuga kamar ka ce ne ya kunu baifu zaidun to shi alam ne fa shi fa a baifu shi wannan shi wannan zaidun ma ai shi ne shi ne arab ai tunda shi alam ne shi abai fa da lamu wannan wannan shine adna wanda kuma muka ce wannan shine ab'af anwa'i al-ma'arif ma shi da da lamu din wato alami ya zo ya biyo bayan abin da yake mu'arrab bi ad shi nake magana yanzu yanzu wannan wal akwai dai kamar da muka faɗa a baya akwai wata tattauna tsakanin malamai su ibn sham suna ta magana cewa ai kusan kamar da nace ba shi wa ba shi wa a ce a ce wato alami alamin da ya zo bayan bayan wato irin wannan sifa din ko kuma al-ma'arab bi al-dalamu a cikin wani alamin sifa ce suna cewa saboda ai ba zai wace shi alam a'rafu min al-ma'arab bi al-wallah ai ba faɗa wannan ka'ida da baya amma wannan ka'ida ba ka'ida ce musallama ba gaskiya akwai tattaunawa akwai magana ma rutuba din ma da wasu ke sharewa na cewa idan ya zama wato babahu ne ila bamir da rutuba sai dai ila sai kusa da ba'ala to wasu ba sa dauka amma da yawa za ka ga a nan wajen aya badal suke faɗa in ka ce sifa ne kana magana al'adadin masufu bi thamaniya wanda aka sifa shi takwas to amma kuma kaga nan ba shine kuma asalin abu da mutane ke magana ba sun suka ce ya kunu al'adad thamaniya shi nan ban nan dai takwas din nan saboda kaga ashe takwas din nan tana tana tana kaman ka cire adadin ne ka kawo ya kunu thamaniyatu al'adad an fahimta yawa wannan shi ne za ka iya zama madadin in kuma ka ce za ta zama sifa ɗin to kuma kaga za ka ta za ka ta takadiri sosan gaske almuhim dai shi al'alam al-mu'arrab bi Allah ta fala ta kunu sifa lil shi ta samaniya din ba ta zama sifa lil adad ba akan maganar cewa ita suna alam in yazo bayan la yakunu la yakunu al-mu'arrab bi al wal lam a'rafu min min al-a'la wannan ka'ida ce ne mai tsawo na dai faɗinta dai saboda wani lokaci ana samun tsawo samun ta larabci za ga ka san watan da za ka yi amma kuma sai ka ta tunani to wannan ma za ka kaddara auren badan ne ko sifa ko wace ce ko wace ce ko duka dai tabi'ai ne in ba an maza an ce zai zama sifa din to sai a yi dogon tawili amma dai a ce mushe zama badal din ya ne a ce mushe zama badal ne na al'adar ta wannan hada ashbah to shiga ga shafi ya ɗari can can baiti na ƙarshe na al'abul aswad addu'ali da kawo mana wa ajmil idza ma kunta la budda mani'a faqad yamna'u shay'a al fata wa huwa mujmilu wa ajmil muka fassara shi da cewa ka kyautata yayi din wa ajmilu fi talab a cikin hadisi wa ajmilu fi talab ku kyautata neman ku in kuma muka ce wa ajmil wato ka tajawwaz ka daina magana to wannan kuma ila hadha yakunu rubama ashbah lil qiyas ay lil siyaq cewa azumin wato ka takaita maganar ka kaka yawan magana abin da ba za ka aikata ba a fahimta wannan kowanne yan aka yi shi yayi ta mu shiga cikin asarfu suka ce asarfu asarfu wa yuqalu lahu at-tasrif وهو في اللغة التغيير والتحويل أو التوضيح والتبيين أو الإبعاد وهو في الاصطلاح haka kamata wannan amsa ku ce ta وهو في الاصطلاح تغيير في بنية في بنية الكلمة العربية لغرض معنوي أو لفظي shi sarfu abin da ke bincike a kai shine buniya al'asul ko aljazar na kalima ɗin kamar da muka sabo shi a nahawu a baya shi yana damuwa da awakirul kalam shi shi sarfu shi zai ga maka me yasa ka ce fa'ala me yasa ka ce fa'ala me yasa ka ce tafa'ala me yasa ka ce fa'ul me yasa ka ce a fa'ala duk wannan waɗannan kaga duka abubuwan da ya canza duka sarfu ne to me yasa ake yin wannan wannan shi ne wato abin da shi sarfu ke maka magana galibin kalmomin larabci galibin ta ba duka ba galibin kalmomin asrabu kalimatul arab خاضعة للقياس خاضعة للقياس wato abin da ake magana khadatul qiyas idan ka ji kwatankwacinta to za ka iya dauko wata inda ka hada da ita wanda galibin yaran duniya ba ka yi ai ko jami'i da muke yi za ga jami'i da muke akwai jami'i da ba taba ji ba amma kai ma saboda ka ji kwatankwacinsa ta kwaransa a ɗayan wani abin shi kenan kaga sai ka wannan kamar yara yara za ga su ma duk wannan galibi ma a haka suke rayuwarsu za ga farko za ga wani kiyasa suke yin kuskure sai in sun nuna yau ce in aka ce babba jam'in babba su ba san cewa ba shi da jam'i lafin da su ce babbuna ko babbuna yi amma ba san cewa ba ai ban yake cewa ba sai lokaci sai wani lokaci haka zalika wani lokaci za ka ga wasu suna cewa ma jam'i na akuya sai akuyoyi wannan min haifin lura wannan shaz ne a wurin bahaushe amma dai wannan ya halatta kiyasi ne ya halatta amma awaki kaga mun ke cewa awaki kaman aure za ga wani ya ce kyauraye to kyauraye shi ma kiyasi ya yi amma dai bahaushe galibi ya fi cewa kyama ne kyama ne galibi yakan dawo da wannan minjayen da ya cire ta saboda tasiri da sauƙaƙawa to wannan galibi mu ba a sauran yarukan muna da shi sai dai akwai kuma abin da kuma kawai wato tsakanin ka da shi shine saurare kawai habbuka bihi as-sama sai kaji ake fada akwai da yawa kuma a cikin musamman larabci irin wannan wanda zaka ga shi wato ba za ka iya sarrafa shi sai kaji a cikin fada dan wani lokaci za ka ga wani ya zo kaman a ashaba in kiyasi ne fi'li ruba'i zaka mishi ism fa'il dinsa ism fa'il dinsa shine ka ka mishi mimu ka mishi mimu to amma kawai sai ka ga su sun ce a ashibu ko makamancin wani maka wani makamancin wannan saboda haka akwai irin abin da zaka ga kawai wannan kiyasi ba kiyasin ba zai yi ba dole sai ka bi ka ga su inda larabawan ya suke bada don haka shi sarfu ba wani abu bane wani abin da ka ji shi ka ji shi ka ji shi ka ji shi sai ka zo ka samu wani wanda ya kama da shi a yaren sai ka haɗe su kawai shi kenan wannan shine sarfu wannan shine asalin abin da mutum mutum suke kira sarfu shine asalin abin da suke kira sarfu shine wato ka zama tahwilu aslul kalima ko jazrul kalima ila misaliha aw ila naziriha fil lugha abin da yake wato cininta ne a a yare to kaga in ta in ta fuskan haƙiƙani ne da wanzuwansa da kuma rutuba tsakanin lahu da wani waye kamata ya zo wanda yake zuwa a farkon farko da yake jumla kalma shi ya kamata ya fara zuwa ko ko kuma wanda wanda wasalin kasa wasalin da ke karshe a ga Allah haƙiƙani mantiqiyan shi ya kamata ya fara zuwa to me yasa malaman nawo ba sa yadda su fara zuwa da sarfu a farko abin da yake koya mutane saboda lafaz shi wato zurfin al'amarin sa yana buƙatar sai mutum ya bai da hankali yana buƙatar sai mutum ya murunansa yanayin da yake jujjuyawa wani lokaci sai ga wani abun ba dai kawai dai sai dai gaji ba a kiyasa gaba zai dauka ba saboda haka ga can karshe suke ba sai su yi magana sarfa su ko kuma su ba to ba dai sa matsawa sosai a farkon faɗa bari sai can karshe ko kuma wani waje su samu su yi shi da can a haɗe yake da nahawu da can a haɗe yake da nahawu shi har za ga nahawu wasan ake kira haɗe yake da nahawu babu wani abin da ya bambance shi suka malaman harko ba su bambanta ba to ina da su bambanta ba a da wallafa amma dai da haka suna za ga can gefe suna dan yin wani abu na sarfu kuma su faɗi auzan din cewa kaza yana zuwa da wazani ne na irin na kaza ko da wani lokaci da ba za su yi amfani da wani lafazin wannan na fawo da ainihin lamu din mutu amma kuma za su ce wani kaza ala wasu ne kaza in ka duba mu fara saha za ga wani lokaci ai ba zuwa maka da su tafi'ilat din tafi'ilat din ba zuwa maka da shi sai dai ce maka kawo ala wasu ne tsaraba ala wazni jalasa ala wazni wa'ada misali ɗalibi haka za ka gaira zuwa baka da shi to in wannan biza din wannan akwai shi wajen larabawa tun tuni dama kuma wanda suka fara rubutu tun a farkon al'amari duk sun zo sun yi cewa wannan abubuwa ana cewa sabani a cewa farko wa ya fara ya rubuta ya rubutu a sarfu shi ma dai za ka koma da shi nahu dan tare suke nahu a lokacin nahu da sarfu ba tare suke da juna wanda aka suka shahara da karanta da nahu shi ne abul asad du'ali kamar da kuka sani bayan shi kuma sai manyan ɗalibansa manyan ɗalibansa suna da yawa wanda galibi kowanne ana kawo sunansa ana kawo kamar nasir ibn asim shi ya rasu shekara tamanin ko tamanin da wani abu shi ma da tsiri ko shahararre ne banda shi ko akwai ibn hurmus abdurrahman ibn hurmus almadani ɗalibin abu huraira shi ma ɗalibin abu abu al-asad du'ali ne kuma ya yana da wasu maganganu akan nahawu da sarfu duka banda shi suna cewa akwai ambasatul fil ambasatul fil al-basri wanda shi kuma akwai maimun an-nahawi wannan duka kusan tsare kun juna ne akwai yahya bin ya'mar duk tsare kun juna ne kusan da wasu lokaci dai aka yi sa da cimma kibar tabi'in kuma dalibai na abul asad du'ali shi yasa muka furja a wancan lokaci cewa abul asad du'ali shine galibi shine hakikanin wanda ya dai zauna ya ci gaba da katar da nahawu sosan gaske sauran sahabbai su Ali bin Abi Talib ko su Umar da ake ta magana galibi ka ji wani a duniya kuskure sai su gyara mishi to wannan kuma zai saka cewa mutum shi ya zo fara zama ya dinga tun da a lokacin babu wannan matsala da suka gani na sai an kayyade larabci an yi kaza in ba ka za a samu matsala to haka dai abin ya ci gaba har zuwa lokacin da Abdullahi ibn Abi Sa'd al-Habrani ya rasu 117 bayan hijira shi ma ya zo ya jefa nashi gugan har zuwa lokacin su khalil khalil ya rasu ɗaya da saba'in imamu ahmad da riga shi rasuwa makutan dai rayuwarsu ya ya doki juna ya rasu ɗaya da saba'in bayan hijira khalil ibn ahmad al-farahidi to ni na ba kan bani ya zama a wancan a wani lokacin nasu wani tafila amfani da tafila wajen sarfu din aka kyautata shi tunda ai shi ma wannan tafila ya amfani da shi wajen arudun sa kun lura saboda haka to fara amfani da tafila din na fi tsammanin ko gabanin khalil ne ko kuma a lokacinsa tunda shi ma bai samu abin da ya iya ba waƙoƙin larabawa ma'aunansu ba sai ta wannan tafila din wanda wannan kuma kusan daga ba shi ya zama a kan shi ake gina aiki daga nan kuma sai siba wani ɗalibinsa ya zo siba wani ya rasu wa shekara ya rasu ɗaya tamanin ya rasu ɗaya tamanin bayan jira bai rayu ba shi ta ba ɗalibansa ba su yawa ba siba wani siba wani kusan laƙabi ne ne sunansa sunansa amr ibn uthman ibn qambar al-basri babba basari ne ya ga yan basari da yawa kaga ai sun yi rubutu akan nawo shi yasa za ga ko daga baya da aka samu yan kufa amma dai a an ta samu zan a same su amma dai yan basar suna da yawa sannan aka samu aka samu ɗalibansa irin su sibon insa al-akhfash akwai da manganinsa na yawo na yawo sosai to sannan kuma sai abu uthman bakar ibn uthman al-mazani abu uthman al-mazani shi ne farkon wanda ya fara wallafa littafi da sunan sarku kadai ya kadaita shi da wallafa sunan shi a tasrif akwai littafi har yanzu za ku ku ga ana cewa ana kawo marhabinsa a nahawu da sarku shi wannan abu wasu almazani amma na cewa shi ne wanda ya fara yin rubutu ya karita littafin sarku da wallafa ya raba shi nahawu ya rasa ɗari biyu da arba'in da bakwai bayan hijira su waɗannan su ne wato shi ne wato yadda abubuwan su sarfin suka suka shato to yanzu za mu shiga mu ji malaman bai suke faɗa a game da sarfo ɗin suke cewa asarfu wai yuqalu at-tasrif asarfu kaga sulafi at-tasrif kaga kuma kun shigo rubai eh wani lokaci mun larabawa su ziyaratu fil mabna dalilu ala ziyaratin fil ma'na da dan bambanci kadan huwa fil lugha at-taghyir wa at-taghyir wa at-tahwil wato a yare in ka ce sarfu shine wato ka canza wani abu ka juya shi daga wani yanayi zuwa wani yanayi wanda wannan lalle ma'ana sarfu ne wannan ana juya ana ta sarrafa kalmomi aw tawdih wa tabyin ko kuma ko kuma wato tawdih da tabyini wato ka bayyana da abu taghayyur tahwili ai wani ma shi wata sarfin riyah kaga tana jujjuya ne daga ana jujjuya daga akwai takallub takallubur riyah yana jujjuya ta riyah ta takallab ta tawbihi wa tawbi wa tabiyin ba shine ba ya fi zama bako a cikin abin da suka kawo a tawbihi wa tabiyin a ina ne yake zama yake zama at-tabiyin wa tawbih ya zama da ma'anar bayani galibi yazo da ma'anar bayani yakan zo ne da ala tasrif wanda sanar rubai Allah ta'ala ya ce laqad sarrafna sarrafna ma'anahu bayyanahu wa awdahna aka aka bal muke fasara shi in kun je kun duba kaga ya ubangiji ya bayyana kaga sarrafa yusarrifu tasrifan ala wazni taf'il aka ke zuwa aw al ib'ad ko kuma nisanta ka nisanta wani abu daga wani abu ka nisanta su shi ma wannan ma'anarsa ne sha'ir dama wannan ko a taghyiru ko al ib'ad wannan shine wato abin da ya ya fi yawa فصرف عنه كيده كيده أجا فصرف عنه النبي يوسف بعد أي فصرف أي فأبعد عنه كيد النساء وهو في الاصطلاح تغيير في بنية الكلمة شيني أسابوني تشنجي درن كلمة درن كلمة العربية لغرض معنوي كسبوا da wata manufa ta ma'ana aw lafzi ko wata manufa ta lafazi duka wani dalili da ke sa ake canza dirin kalma da digirin kalma daga wannan dirin zuwa wata dirin daban wal murad bi buniyatil kalima abinda ake magana da dirin kalma waznuha shine wato wannan wannan wannan sai kullun suka ba sai kullun bane kullun ne ruwa biyu ne ba wai abin nan ba wal murad bi buniyatil kalima waznuha shine wazaninta wa sigatuha da siganta wa hay'atuha da kuma yanayin hay'anta allati tusharikuha fiha ghayruha wanda wato warinta ma da wata kalmar ita ma tana tare da ita a wannan diri din fattaghyiru alladhi yaqra'u da yarfu ma'nawi canji da ake samu saboda manufa ta ma'ana huwa ka taghyirul mufrad kaman canzawa mufrad ila al-musanna aw al-jamr haka wanda ya canja to shi ma wannan sarfu ne muslim muslimun muslimun muslimani muslimuna muslimat wannan tasrifi ne kai ba kai ka jujjuya shi ka jujjuya shi daga wannan yanayi zuwa wannan yanayi kuma kowanne kana da wata ma'ana da kake son kai murahati wa ka tasgiri haka zalika a tasgiri shi ma sarfu ne wannan wan nasab haka zalika nasab shi ma wajen nasab shine wato ce qurashi da sauransu badawi da sauransu wa akmal mushtaqat min al-masdar aw al-fi'l ko kuma kai ishtiqaqin wasu abubuwa da wasu kalmomi daga masdarin su ko fi'ilin su ishtiqaq ishtiqaq shi ma masdar shi ma wato sarfu ne wa ghairu zalika wannan shine wato لضرب معنوي كده أما التغيير الذي يطرأ أما وتو قارن تشنجي الأكي سام لغرض اللفظ بسبب دليل اللفظي ويكون غالبا للتخفيف غالبي أنا أي نسوي سبب زاوة وهو التغيير بالإعلان تغيير وجن الإعلان الإعلان وأنا غالبي أنا علاقة ده حرف العلاني ألف واو ياو أشي أشي أسلم mizan mizan ne asalin niyya niyya ne niyyatun ne aka canja wannan abin da ya jawo wannan shine al-ilal wasu abubuwa ne suka faru larabawa kuma saboda tajannuban littiqal sai suka zama an yi an yi ilalin kaza da kaza da kaza da kaza to wannan babu sa daban wal ibdal wal ibdal da kuma canza harafi da harafi yan hasu fi sita ashiya'in wannan kuma ana samun su ne a wajen wajeje guda shida na farko akwai harfu harfin au aktar min kalima a zo wani harafi daya ko harafi biyu a share shi daga kalma din wannan shi ma ibdal ne a harfu al ibdal wanda suke malamai suka fi faɗa na asali wanda aka faɗa suka fi shahara guda nawa ne eh a harfin ibdal na eh baji ba a'a ba fa ziyada ba akwai ziyada ai eh akwai sa'alti muniha wannan kake magana ko to banda su ko sa'alti muniha ina ba ko ko ma dai aka kira su amma shi ma dai a harfin ibdal akwai guda tara akwai zamakshari ya kara wasu to ku rubuta ku ba ku rubuta wadda mun zo in ka zo wajen da ya dai za a jima da to barin faɗa abin da shi ibn malik ya faɗa ibn malik yana cewa harafin nasu shine hada'ta mutiya hada'ta mutiya hada'ta ha'un dalun hamza sai ta'un sai mutiya hada'ta mutiya an sa kaza akwai ha'un kenan daya akwai dalun biyu akwai hamza uku akwai tawun hudu akwai mimun biyar ko akwai wawun akwai fawun akwai yawun to sai tara akwai ga alif na ko suka ce au qala yawmun anjatta qala yawmun anjatta duk abu ɗaya ne qala yawmun anjatta to su wannan su ne arafu az-ziyada din arafu al-ibdal din da su ne ake canza harafi da harafi da sauransu shine ke cewa au harfu harfun au aktar min al-kalima wannan shine wajen a ce a cire wani harafi a kawo wani harafi a wajen ko a share harafi na a share harafi kan ce ba an ce ibdal shine musaya harfu shine a share shi baki daya aw yadda da harfi min akhar ko kuma a canza wani harafi da wani harafi kana magana ne eh eh qala yawmun anjatta qala yawmun anjatta eh to wanne ne baka babu shi sha biyu ne wannan sha a ga qala ga qala eh a guda sha biyu ne bira ya gani ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma sha ɗaya sha biyu sha biyu ne ƙari ne da wasu daga cikin malamai suka yi su zama sha ƙari ne muka zo wani babu za mu tattauna ibdal shi ne kamar a ce istabara asal sa haka istabara ne istabara ne ista'ala alawazu ne ista'ala istibar isti'ala to sai aka canza wannan tawon da bawo aka ce isqabara to wannan shine al-ibdal ibdalu harfin da harfin izdajara ittala duka wannan ko kuma ibdalu harfin bi min harfin haka ma fu a ce famun ai wani wawun nan kalma ta mubdala min min a kanka famun ne ai ko aka canza aka kawo shi wannan wawun din so suna da yawa wannan dai babu ne shi ma wanda yake ya zama kansa aw bi naqli aw bi qalbi harfi illa ila harfi illa akhar ko kuma wani harafi na illa ka canza shi zuwa ga wani harafin illa din kamar mi'at niyya a akwai wani wawu din ko kaga an an canza an kalbin harfi illa ila harfi illa ko kwatankwacin ta ko in ce wata kini gare ta ba wai kwatankwacin ta ba أو بنقل حركة حركة حركة حركة حرف أصلي إلى صحيح ساكن قبله wanda kuma wanda ku da kuke tajwidi ma za ku sani wannan a ko kuma wato harka din harka na harafi na asali din sai a je a ɗauke shi a mai da shi zuwa ga harafi sakin wanda ya zo gabanin sa amma kuma wanda ke sahihi ba kuma mu'tal ba mana mana قد أفلح المؤمنون طب. بسم الله يأتي أو بنقل حركة حركة حرف أصلي إلى صحيح ساكن قبله وأنا شيء لك يوم جاء muku cewa cewa in kana son tajwidi ya zauna sosai to ka larabci kawai abubuwan larabci ne wasu abu haka larabawa ke wani lokaci suna samu saboda sauƙaƙawa su iddalan harafi haraka wani wasali da ke cikin harafi na asali amana harafi ne na asali amma aka ɗauke shi aka mai da shi zuwa ga harafin da ya zo gabaninsa wanda baya cikin harafinsa amma kuma ya zama sahihi ne kuma kuma sakin ne a farko al'amari man sakin ne amma ka ce mana mana kada su lahal mu'minu wannan shi yasa kuka aka sami bambanci na na yare da abu na alamu da muka ce wannan kuma kaga maina ma ciki wanda wancan al'in wani zai tauna ya ce alce shiga ɗaya daga baya dama so wannan dindi suna daga ciki aw bi idgham bi idgham harfin fi fi akhar ko kuma a shigar da wani harafi a cikin wani harafi shine dai idgham da kuka sani ko yarbuluna ko yarbu bil gunna aw bi ghairi gunna wannan duka abu ɗaya ne wannan summa inna da sauransu a hattu amma shi dai a qur'ani ya da ya da rashin hukunci ya hawa ya kakku abinda irkan ma'ana kan ce a hatu ce kad ta bayyana ka san wani ita shi ce kad ta bayyana shi shi yayi wannan to wannan yana cewa shi bai koya wajen malamai ba yan shi ya na shi bai zama da malamai ba ai ba magana shi dole sai inda ya riga ya saba sai ya sai ya sarfa sarfu yayi aiki shi ma sarfu yayi yayi da yara ne kawai ya kurin manja ne ce babu na yi to ya saba ne duk ya ji dalin dalin musakkana ta daga cikin harfa na kalkala sai ce kad to sai ce kada ta bayyana kaga bai san cewa shi wannan a wannan lokaci laraba ko ba haka suke ba suna shiga da wannan dalilin cuta wannan inda kuma aka samu dan dan canji wannan kuma sai mutum ya rike shi ke ya zama kamar wani nadir ne da ya fita daga cikin asali kamar shi wani hatu inda ake ta magana to sai saboda haka dai kun ga anan abin da nake son ku gane game da sarfu ku ɗauki wannan ka'idan kawai ziyartin fil mabna dalilun ala ziyartin fil ma'ana duk yanayin da ya canja sarfu sai suke mishi ma ta'arifi da at-ta'riful amali da kuma ta'riful ilmi kuma rubuta bari in samu wannan fa bil jumla fa bil jumla فالصرف فالصرف فالصرف قد يعرف تعريفا عمليا وهو تحويل الأصل الجذر تحويل الأصل الجذر إلى أمثلة مختلفة إلى أمثلة مختلفة an gane abin da suka faɗa wannan ta'arifi ya fi kyau ya fi kuma tahwilul aslil jazr ila amsilatin mukhtalifa wannan ta'arifin na ɗayan baya ne kalam bai shige su ba ya fi amfanan mai koyo abin da suke magana kawai asalin tushen kalma ka jujjuya ta zuwa ga mabambantan fuskoki to wani shine sarhu ka ce fa'ala ka ce fa'ala ka ce tafa'ala ka ce fa'ala ka ce fu'ila wannan shine ai tahwilul asl jazr ila amsalatin mukhtalifa wannan kuma kowanne in ka faɗa akwai ma'anar da kake maka da akai murahati akwai ma'anar da akai murahati wa ilmiyan mantiq wa ta'rif al-ilmi al-mantiqi wannan wajen malaman da kenan wanda galibi yanzu sun tabi ku za ku faɗa su ka zan su a wajen sai ka yi mani'un jami'un kafin shafi wai komi sai ya shiga a ta'rif bil mahiya mu kuma ba a ta'arif bil mahiya mu ne malaman shari'a ba mu san wannan ba ina nufin mu malaman shari'a wa ta'rif al ilmi al mantiqi huwa ilmun bi usulin wa aqisa eh bi usulin wa aqisa يعرف بها أحوال الأبنية يعرف بها أحوال الأبنية للكلمات التي ليست بإعراب ولا بناء التي ليست بإعراب ولا بناء وأنا أقول يا شباب amma dai in ka tsaya zaka ce zaka ka kai ta dogon sharhi wancan dai ya fito wa fili bi i'rabin wala bina kaga wata ta'rif ba faɗa wancan ba ai wai ka du wannan bi i'rab da yake magana shine wannan wajen awatul kalimin nan ba shine i'rab ba taghyir awatul kalim to canjin da ba wannan ba ba kuma waɗanda kuma suke su su su mabje ne su ba ka ba ka canjawa ba wannan su ma sun fita daga cikin huruji na sarfu sarfu shi na da alaƙa ne da buniya ta kalma ɗin abniyatul lil kalima buniya ɗin kuma ba ba ba ba canzawa ne ta fuskar li'rabi ko kuma yanayin binayi ita haka Allah ta layi ta ita kalma ita ma halitta ce ko to mu je sai a hadafu ilmi sarf sai mu shiga a gurgurde insha Allah ai an gane ko ahdafu ilmi sarf manufofi da ake son a wannan a cimma yayin da kake kake kanta ilmin sarfi li ilmi sarfi ahdafu muhimma jalila jalilatu sha'ni ilmin sarf yana da wasu wasu manufofi muhimmai masu girman sha'ani min hada da ciki مراعاة صحة الكلمات نطقا وقراءة وكتابة شيني واتو قال أنا فكرة كتابة saboda sarfu na har wajen rubutu ba yana da muhimmanci ka kiyaye ingancin kalmomi wajen yadda za ka faɗi su ka faɗi su daidai kana wajen fa'ala baraba ka ce baraba kai mura'atin wannan nukan wajen furtawa wa qira'atin wajen karatu wa kitabatan da kuma wajen wajen wato rubutu da kalimatu jumla kaga dai kalma ta jumla بضم الجيم بمعنى وقاية هذا القواني وجنة بفتح الجيم هي الدار التي وعد الله بها عباده المتقين والجنة بكسر الجيم هي الجنود تقوى اللي انك ان بك سن صرف بك هذا لم يجي لنا شيء دولة في أساسه سينبي معرفة معاني الكلمات نهى وانا سن صرفه مسمى shi ke sanya ka san ma'anonin kalmomi bilkashi an hasil ma'adin lugawiyya ta inda za ka iya locating kanka za ka iya kai kanka zuwa ga kalma din ka aje idan ka wajen inda kalman ya kamata ka same ta a dictionary kamus kamus larabci fa bi sarf saboda sarfu ne la ta'arrafu an ala usulil kalima da ita muke sanin asalin kalma bi tajridi hamil zawai ta hanyar mu cire mata dukkan makakkariya duk wasu kari da aka mata bar ma dan kalmar ita kadai daga wannan daga sanin wannan ne kuma zaka iya sanin kuma zaka iya sanin yadda aka duba zaka duba wani idan ka je kana duba kana duba lisanin arab shi ba ba abaja da yabo ba shi shi ba ba abaja da yabo ba wani ba ba ta tin yabo ba ba irin zaka in ka yi saba duba muktaru siha ba irin shi zaka je ka duba na wannan ba yawwa shi in yazo zai ba za maka kamar wannan amru na za ka duba yanzu kai suka je za ka fara duba ba da ta ainihin tukuna ko to shi rabu za ka je to kai ruwan tare araba wa ke da shi akwai mai shi ta da shi yanzu to su kasa gani haka ake aya duba shi na fita nan zai zai katse ba zai ku duba shi kun gani to shi kenan mutum ba gani ba ba da- ba damuwa amma dai ai na ga muku ya ya- ya abuwa suke eh to da nahawu ne zaka da sarfu ne zaka iya sanin wato kalma mazida da kuma wata take ah, ba- ba mazida ba to a nan in ka- in ka je ka cire mata dukkan wannan azzawai din to shi kenan daga nan zai ka iya zuwa wajen kalma din kwabo da kwabo ka same ta eh ورد آه، ورد حروف العلة فيها إلى أصولها شي ما حرف علة إن دلني ذاك إيه تنزع حرف علة ذو هذا أسل نسو سنك ذيك ساميس أتيها- أتيهم معجم له وعنده يسهل علينا الكشف عن معانيها في المعادم اللغوية أنني ذاك إيه سا- ذاك لام إيه سامو ذاك إيه سامو صوتي wajen wato nemo ma'anonin wannan kalma da kake nema a cikin dictionary da kamus amun da kake so ka samu tasihai kamar asiha na al-jawhari wa lisan al-arab ko lisan al-arab na na ibn bandur wa ghayriha da abin da ya kamata haka na uku al-husul ala suwar mukhtalifa lil kalimat al-arabiyya wannan shi ke baka dama ka sai ka sami sura daban-daban na kalmomin larabci al-fi'lu kataba ya'ti minhu al-af'al fi'lin kataba kawai ana iya samun fi'ilai da yawa a cikinsa ya kutubu a aktubu ko uktabu kataba kattaba takataba in kataba istaktaba wanda kaga duka fi'ili duk- duka wannan sarfu ne duk sarfu ne wannan shi zai baka dama a kasan wannan a, ka ka san yaya abubuwan suke uktabu ya ce wa ya fi minhu asma kuma a ciki za a samu kuma sunaye su ma kamar katib da maktub da wane ne maktab da kuma kitabatan da maktaba da kataba da kitba da kuttab da katatib ba eh kai katatib ba sai ya ce to majalu ilmi sarf kamar scope inda anan ne ake ake ake za a za a za a sami ilmin sarfi wanda ilmin sarfin ya takaita a wannan wajen ne kawai bai tsallaka da wani waje ba shine hasara ulama'u sarfi al-arab to ga idan mun ƙara zuwa al-arab nan a ulama'u al-arab ne al-arab nan sifa ce ko badal ce ko mai ita wannan al-arab ya tada ulama'u jaddi ح- ح- حصر العرب عل- علماء العرب وعلماء الصرف العربي ايه نعم مضاف يعني ايه ما ايه بدل ايه ما اما ان كنت ان كنت مضاف امري انت علماء العرب اطوع الصرف كما بقى نبي يعني ما وربا العرب بقتي malamai wanda malaman nan kuma na larabawa ne su a cikin larabawa suke ka fahimta hasara ulama sarfi al-arab al-kalimati ana shi maqulun bihi da allati yadrusuha hadha al-ilm fi naw'aini kuma al-ism al-mutamakkin sun sa sun ya kawai sun kirdige wannan ilimi akan ba zai wuce ilimuka guda biyu ba nau'in guda biyu ba akwai al-ism al-mutamakkin shine ai al-ismul mu'rab suna wanda yake sarrafuwa wanda zai yamkinu yumkinu tasniyatuhu aw jam'uhu wanda zai iya yiwa a mishi tasniya ko jam'i aw nasab ilayhi ko a danga a ce mishi qurashi badawi zai iya yiwa mishi wannan wa ghayr zalika to wannan sune al-ismul mutamakkin al-ismul mutamakkin wannan sun faɗi shi da misal saboda sanan ganewa shine wato sunaye wanda suke basu basu yi daidai da harfi ko harafi ba kuma suna karɓar tanwini a lo- a halin in suka zo na kiran su غير المتمكن فوق الموضوع من الصرف كوي هو ده سؤال غير انت بقى ابو الصرف موضوع من الصرف ليه ده بقى ايه ده بصرف اللي ايه من التصريف ليه وانا شنو جاي بقى كما ال- الاسم المعرب لصوره وانا بسوني الاسماء المتمكنه غير المتمكن كما شنو الممنوع من الصرف سيتي والفعل المتصرف والذي يمكن دراسته من حيث الصحه والاعتدال الاعتدال الذي كما تقول هناك واو المابدة الذي يمكن دراسته من حيث الصحة والاعتلال والاعتلال شين wanda za a iya yin darasi za a iya fahimta sa a iya karatu a cikin sa a ta fuskan wato ya zo sahihul akhar ne ko mu'tal mu'tal yazo wa tajarrud wa ziyara ta hanyar an- akwai ƙari ko babu ƙari wa akhdhu mushtaqat minhu kuma a a bantaro ishtiqai ishtiqaqi daga shi daga shi wa ghayr zalika to wannan sune wato al-fi'l mutasarrif أما الكلمات التي لا يتناولها علم الصرف هي kalmomin da harafin ilimin sarfu shi babu rasa da shi shi al-huruf bi jami'i anwa'iha ba ruwa da harufa Allah wa harba shi babu ruwansa saboda al-huruf din mabadiyai ne su aka to kaga shi kuma ba yana da alaka da al-ism al-mu'rab shi eh sai al-af'al jamida fi'ilai wanda suka zo jawami ba mushaqqat ba wanda su kuma ba ta wani sarrafuwa kamar ni'ima da bisa da kuma asa da laisa wannan dukan shi babu ruwansa da su eh a kana gashi ba ga ba da sarrafuwa ba ake ta sarrafa ita ma ta ta sarrafa yanzu wannan laisa ya kaga ina ka taba gani ya sarrafu ba za a bai sarrafu ba sai al-asma gairu mutamakkina yace da da muka magana sunaye wanda ba mutamakkina ba shine kamar al-mabaniyat wanda suke mabniyai ne kamar bai kamar babirai huwa huwa nan da huwa anta da waye wannan duka ba ba a cikin sarfu shi wannan haka suka zo aka alalce su wa asma'il ishara kuma sunaye na ishara su ma nan ba sa cikin abin da za a wato suke wannan sai kuma asma'ul masula su ma wa asma'ul shar na sharɗai na sharɗai wal istifham da kuma wato na wato istifham tambaya wa ghayr hay ma yati ala suratin wahida wanda yake zuwa akan sura guda daya wanda ba sa canjawa amma ma ja'a min asma'il ishara aw al asma' al masula ala suratil mutanna aw al jam' amma duk sunaye asma'ul ishara ko asma'ul masula suka zo akan siga na mutanna ko jam'i فليس في الحقيقة مثنى ولا جمع أولا منفرد سوى بايا لا ما أدريك لما مثنى لك ودني با وأن ملحقات له دون أكتو وأن باطل له كنت وكذا ما جاء على صفة التصوير هذا ذلك سورة عند سورة أسير عن التصوير وذلك أن قواعد تثنية أو جمع أو تصوير لم لم تطبق على واحد من مفردات هذه الأسماء أبا تسجيري ولا هذا معروف أي هذا معروف ما جاء على صفة التصوير الأسماء الموصولة على صورة المثنى أو الجمع ليس في الحقيقة مثنى ولا جمعا وكذا ما جاء على صورة التصغير ina ina sai faɗa maka ne wanda suke ba su cikin sarhu ba tasgiri yana cikin sarhu shi yawwa to me yake Allah sun rubuta tasgir wa zalika anna qawa'id at-tasniya aw al-jam' aw at-tasghir lam tutabbaq ala wahid min mufradaat mufradaat hadhihi al-asma saboda ka'idoji na tasniya ko jam'i ko tasgiri ba tabbaka su akan wato sunaye wanda suka zo a tilo ba wannan suna da hukunci su hukunci na musamman saboda haka su ma wato ba su shiga cikin abin da ake tattaunawa ba akwai abin da ba su kawo nan ba akwai asma'ul aswat shi ma wannan sarfu ba ya shiga ciki ai kamar ka ka wannan hadisin da zala yake ce ma hasan ka ka ka amma alimta anna ala muhammadin anna sadaqa la tanbaghi li ali muhammadin ko kamar da Allah ya faɗa kaga wannan ka kamar shi kutsawa lizatar sauri ba shi ba tsawa amma hai lizatul ibl su ma wannan kaga duka wannan la ta tasarrafa ne su ma wannan sun shiga a wannan ayo ai wannan fili ne ai fili ne wannan ai wani ne asma'ul aswat asma'ul aswat wa zajr نعم ايه كمان اه وانا اوه اوه للوجع وانا الدبه دي العكا بقى طب شو بكي على الميزان الصرفي لا ده الميزان الصرفي ده متاح وهذا ممتع ليك 20 يورو الميزان الصرفي ما اولينا صرفه يعتبر الميزان الصرفي اساسا من الاسس التي ترتكز عليها دراسه علم علم الصرف ma'auni ma'auni wanda shi ne awo awo na sarfu muhimmi ne ya daga cikin ginshi daga cikin ginshikai tushe daga cikin tussa wanda a kansu wato darasin sarfu ya ya ta'allaka idla haba ulama ul arabiya saboda malaman larabci suka lura cewa anna akthar kalimatin lugha galiban kalmomin lugar al'arabiya larabci alaka lafata a harufin suna akan harfa ne guda uku lidha saboda haka fa inahum i'tabaru saboda haka sai suka lura cewa anna usulal kalimat alaka lafata a harufin cewa asalin kalmomi baki daya harfa ne guda uku wa ikhtaru suka zabi madda sinadari na fa'u ainul lam fa'ala na afulafiya wacce take nuni zuwa kalma guda uku suka zabe ta ita kadai idan suka zabe ta idan suka zabi lafazin fi'il din nan fa'ala din nan sau lafazin fi'il yana nuni zuwa ga hadas kuma hadas kuma zai tabbaka kan komi ba ko me kai in ka ce akaltu ta'ama za ka cewa fa'altu akla ta'am in ka kashe za ka ce fa'al qatla ba fa na ce la shayi za ka je kana ta fa'ala fa'ala fa'ala fa'ala na aikata ka zama wa sawa mutum kenan eh ya aikata ya aikata kaza shi kenan sai ya ce ai fa'ala kaza wannan hausa kake yi ina faɗa maka cewa dai wannan galibi lafzin fi'il yana shiga komi da komi dole abu ke nuna hadath za ka amfani da lafzin fa'il min zakatikum fa'ilu bal fa'alahu kabiruhum hadha kaga duka shi lafazin fi'il zai shiga na ka zabe shi saboda shi ne wato ko ina ka tashi zai zai gazgato akan wannan kalma din kaza inda inda dai yana alaka da fi'ili fi'ili kuma yana alaka da alhadath alhadath kuma babu abin da ke alaka da shi ne fi'il kaga nan ba amal ba ba ja bai da amal ba jahilin fa'a suna a halin wato kasancewa wasu sun suka sanya fa'u تقابل الحرف الاول تادا تادا تادا قلبلتها حرف فرقه من الكلمه ولا عين تكتب لفظا عينهما تقابل الحرف الثاني شنو حرف ثاني كمان نصر تصاد صاد تكتب شنو عين الكلمه ده فاو الكلمه كما شنو نون للنصر كو ولا بتكم اللام تقابل حرف الحرف الثالث شنو حرف قرشينا اوكو على ان تكون حركه الفاء والعين واللام مماثله لحركه الحرف الذي يقابلها alkalima tilkalima almawzuna shine wato suka yi haka saboda lafazin fa'ul ainin lamun din su zama in ka auna su sun yi da harafin da ka hada ka dona su da wannan ma'aunin lil nasara nunin ta daidai da fa'ul sharrin ta daidai da ainu ta ainin kalima lamun din lamun ta daidai da lamun to haka ake son ya zama wa zalika ala an-nahwi al-ati kamar dai haka yace wazul kalimat aslasiyatul usul to gashi za su faɗa muku wato ma'aunai na kalmomi wanda suke asalin su guda uku ne idan ta til kalimatu thulathiya mujarradatan idan kalmomi thulathi kalimat thulathiya suka zama ba su da ƙari walam yahdith fiha taqdimun aw ta'khirun aw hadd wannan shi ma jigo ne ku rike shi babu wani a cikin kalma din ba a samu wata kalma ta zunkuɗa gaba wata ta zunkuɗo baya ko an share ta wa tariqatu wazniha to hanyar da zaka yi zaka mata awo takuni bi muqabalati usul al-kalma bi ahrufi fa'ala shi ma ita ma wannan kalma sai ka je ka hada ta da harafi na fa'ala ana kulu sai mu ce nasara wa akala fa'ala suna kawo wadannan misali ne bi ghabin nazar an wato waznu al-af'al al-madi wal mudari ma'an ko kuma masadir kaza akwai wazn masadir akwai wazn fa'il akwai kuma wazn na fi'il madi ta da mubari akwai bambanci wannan karka za dan sun yi da wuta guda shida da ka sani wannan ba suna magana akan bangaren fi'il madi da mubari a hade ne ba wannan wanda ka sani jan guda shida fi'il madi da mubari a hade an gane ko nasara wa akala shine fa'ala shariba wa fariha shine fa'ila sharufa wa karuba shine fa'ula namir katif shi ne kace ba'id hisin da him shi ma idan ya zo a irin wannan suka ce fi'ilun haka za ka masa hisnun himlun amma na kawo fi'ili bane ana mazda ko uflun da jumlun kace fu'lun inabun da hiyadin kace fi'al unuq hiyad jam'i ne inabun da hijaj da ulqun da da usudun kace fa'ul usud dami na asad barbun da akmul kace fa'alun kaga akala ya mai mutu na su nuna maka cewa wato ba wai sun bi ka'ida ne na kaza da kaza ba saboda mazana da na da na da auzan dinsa to wannan in zan ba ku za ku bata lokaci za mu dade mu tashi ba ina za mu karanta dai amma dai za mu karanta wani muktar sai adam ko ba yanzu wata rana mukaddimar sa mukaddima nan ai mukaddima ce mai mai tsadan gaske a karanta ta amma dai ba yanzu za mu karanta ba yanzu bari in faɗi a takaice kai ku a sawara a gane ko kuma wanda zai dai jotin jotin iya abin da zai jotin da shi masdar yana da wazanai shi ma fa'al ko fu'ul ko abin da ya kama da wannan galibi haka ke zuwa wazani ya danganta da lazim ko muta'addi ai masajid akwai wato wanda wanda ke ilan su lazim ne to akwai wazanin su wanda ke ilan su muta'addin akwai wazanin su shi fa'il shi ma ya da ya da auzan din su musamman sulasin da da mazid din sa in mazid ne shine wala wanda za ku ga wani lokaci ana kara mishi a za a mai da shi fi'il mudari in aka mai da shi fi'il mudari sai a cire wannan yawon nan wannan harfi harfin mudara sai a cire ta sai a kawo mimun mai bamba in ka ce in ka ce in falaka in arabci yan faliku to cire mishi wannan yawon nan to sai kawo mimun mabuma sai ce mun faliku ya zama ismul fa'il wanda wannan wannan wato almazid kenan wanda yake almazid ne to ga ka'idoji dai za mu faɗa yanzu suka ce la yafi nassu ala harakati awsat al-madi fi ma'rifati wazn al-mudari in ku za ka iya dan bi kadan kadan dan a cikin ana ne takharijin wannan kwarin nan eh tan muqaddima muqaddima yace la yafi النص على حركة أوسط الماضي في معرفة وزن المضارع يتي ba zai isa ba kawai dan ka san dan ka san wato harafin tsakiya harakan harafin tsakiya na fi'il madi ka ce za ka san kuma wazanin shi abu bari ba zai yi ba saboda ana samun bambanci kuma fa'ala nasara ya da nasara da daraba da fataha duk ba fi'il madi ne ba duk ba maftuhul ayn ne ba duk maftuhatul ayn ce ai ko amma kuma ka san wazanin su daban mudari su daban saboda kan cewa to in dan ka san cewa nasara da fataha da baraba duk maftuhatul aini ce to wannan ba zai baka dama ka san kwafi wato wannan sanin ilmu ba saboda haka to sai ce suka ce tatabbu an wasu qira'a li kalamil arab bayan an bibici an kwalkwale an zagaye an kai gewa an kai karshe wajen gewayewa sai a gane cewa larabci larabawa in dai fi'il ma bi tare da mudari ba fi'il ma ba fi'il ma bi shi ɗaya ba fi'il ma bi shi ɗaya wannan to ba fi'il madi tare da mudari a haɗe to baya waje wazani guda shida baya wuce wazani guda shida shine sai nasara yansuru umaraba yadribu fataha yaftahu fariha yafrahu karuma yakrumu hasiba yahsibu bi kasr sin kusan wannan ya ya halta ya halta kace yahsabu kuma yawa rubai kuma shine qam ana yqaminu wannan shine abinda su su alhawa suka kawo su malam shi wancan bai kawo mana wannan farko bai ya kawo a zaɗin guda shida ne kawo ya kawo guda shida shi bai me ya kawo ga shi nan eh eh yace kaga kamar nan الباب الاول yace kamar ka fa'ala yaf'ulu to haka na tare yasul kan shi fa'ala yaf'ulu yanzu fil madi wa dhammi wa dhammiha fil mudari shi nasara yansuru nasran gani kullum in ka zo wajen masdar to kai mushi ka mushi wato wasali ka mushi haraka ala ala annahu maqul mutlaq da ba sai ake musu masdar ai ka ka ce dukulun sai zama ka ce dukulan nasara yansuru nasran da lasa yajlisu julusan haka zaka mushi a sai ka ce sai sai دخل يدخل دخولا كتب يكتب كتابة رد يرد ردا قال يقول قولا على يعدو عدوا سما يسمو سموا wannan duka duka kowane da zai kawo a maka shi haka sai ya kawo babu tsani fa'ala ya tsilu baraba ya buribu ko albabu tsani ce fa'ala ya fa'alu fataha ya ftahu qada ya qafa'u khaba ya khaba'u sai kuma albabu rabi shine fa'ila ya fa'alu فرح يفرح قريب يقرب فهيب يفهم سلم يسلم صدي يصدي aka ji cewa eh to a to ai da gama kuce koyi ba ba yin ba miman kus ba da mu da su da gani to sai albabul khamis fa'ala yaf'ulu fa'ala yaf'ulu fil madi wal mudari wal maqdur minhu mizanani ظروف يظروف ظرافة سهولة يسهول سهولة sai kuma albabu sadis a wannan zarufa ya gurufu shi ne karuma ya kurmu ko sai albabu sadis fa'ila ya fa'ilu fil madi wal mudari ka wafiqa yafiqu wa huwa qalil wannan yana kadan yake zuwa shine suka kawo maka shi na hasiba ya hasibu ko to akwai farkon bayani to yanzu idan muka ce fi'ilu yanzu kaga mun gama da fi'ilu madi tare da mudari to kuma muna son musamman manzarin su haka ba ya yi tangala ya bayani zan faɗe su saboda yanayin lokaci shi ne suke cewa a kawai dan ka san shi ma har ila yau dai ƙarshen wato haraka na tsakiyar mabi din ba ya sa kuma ka san fi'il mabi sai ka mai shi mubari sannan kuma dan ka san dan ka san wato mubari bai sa kuma ka san mazarin shi ba sai ka lura muta'addi ne ko lazim a fahimta sai an lura muta'addi ne ko lazim yace idan fa'ala ya fa'ulu ne a wannan wazanin na fa'ala ya fa'ulu me ya faɗa mana Muhammad a can faɗa akwai fa'ala ya fa'ulu guda uku ne guda uku farko nasara yansuru fa'ala ya fa'ulu ko fa'ala ya fa'ilu ko fa'ala ya fa'alu wannan wani abu guda uku na farko to me ya faɗa mana eh a can da wani ƙa'ida ƙa'idatul ula ya faɗi maka ƙa'ida can gaba daga can gaba can gaba ba fa baya ba gaba can shafi akwai ƙa'ida ba ga yin ƙa'ida ba bai ce ƙa'ida ba ake ƙa'ida sai wuce yawa to to wannan wazin masadir ake magana yanzu ana magana wazin masadir ne in ka san fi'il madi da fi'il mudari wazanin su to yanzu in kana san ka san mazdarin su to shine kan mace muta'addi ne ko lazim to shine zai ga baka wannan maka wannan magana yanzu mata kana maftuha al-ayn zai yayin da ya zama wato ainin din sa fataha take da ita wace ce ainin ina zuwa nasara yansuru nasara maftuha al-ayn nasara kamar ضرب يضرب كمان فتح يفتح فتح ولا باب كك كلام بارئ ينزل كلام ماضي ماضي هاي شيء مفتوح العين نصر ضرب فتح تو تيجا بقى مصدر في زما على وزن فعل ان كان متعديا زي ده ان متعدي ne me yana da maf'ulin bizin sa to zaka yi shi ala wazni fa'lan ne fa'lan haka zaka yi shi kaman كمان نصر ينصر نصرا عزيزا كمان فتح ضرب يضرب ضربا كمان فتح يفتح فتحا هكذا كيشي دكا ولا هكذا كيشي باع يبيع ولا ولا ولا حرف العله اصلا لسه اي بيعني ايه تسكتي آه واتو بيعا ايه بواع كو بيع ممكن وجن ايه a asalin sa ba wawun ne wannan ko ko wannan bawun bawun ne ko yawun to galibi wani lokaci in ka san irin wannan to mai da shi ta sigiri to wannan sai ya baka dama saboda ta sigiri yana baka dama ka dawo da dukkan wato harafin asali yawwa na sai ya ce na gaba وعلى وزن
وعلى وزن فعولا هو على وزن فعولا إن كان لازما إن لازم لي فزي زما على إن دك فعل نصر ضرب فتح إن أبن دك نوني زوا ga shi shine fi'ili lazimi ne shi to yanzu zai zama ala wazni fu'ulan haka zaka yi shi kamar jalasa jalasa Muhammad ba bukatar maqul bihi sai julusan kamar da kala zaidun baka ba bukatar mafulin da kace dukulan to haka dai haka zaka yi shi kharaja khurujan haka dai a to amma akwai akwai wanda ke yake fita daga wannan kaida eh shi kuma wani lokaci amfanin sa tunda ba su da yawa sai ka san waɗanda suka shi sun yi shuhuri din da yawa sai ka sai ka faɗa kamar wanda yake ajwaf ne kamar sama ya sumu sai ka yi shi ala wazni siyam fi'al ko ala wazni fa'al saw abinda sama yasumu sawman fa'lan ko kuma sama yasumu siyaman fi'alan haka za ka yi shi to muje sannan kuma da shi eh amma ba mafula aini wani mafula aini ai eh ai yanzu na ce maka ya fita cikin wannan ka'idan ta cewa wai in kaza ne in kaza ne fa'alun ne in ba kaza bane fa'ulan ne in lazim ne kaza muta'addi ne kaza to ya fita shine wanda ya zo ajwa yawa sama yasumu sawman ala wazni fa'alan ko fi'alan siyaman sannan kuma duk da haka kuma duk wani fi'ili da ke nuna motsi ko istira to shi ma ya fi wannan ka'ida ya fi wannan ka'ida kamar fara kaga maful ayin ne ko fi ma fi ma bihi to sai ka ce qayran mazarin sa alawi fa'ala kamar faba yasibu faba maful ayin ne fil madi sai ce fayban alura yawa to wannan in ka rike ire-iren wannan wanda suka shigo bin to rabuwan kuma duk wannan abin da kayyade ya faɗa maka haka take sai kuma kayyade ta biyu me ya faɗa wata kana fa'ila eh mm fa'ila ya fa'alu kenan ko kaman kaman me dai me fariha ya fara'u eh eh kana mazarbu ala wazni fa'al fi muta'addi kenan eh to kaga muta'addi kaman kaman fahaman fahima yafhamu fahman sami'a yasma'u sam'an hamida ya'madu hamdan haka za ka yi shi ko muta'addi ne سمع محمد وسمع زيد الدرس أمانة متعدين نعم على وزن فعل بفتح
فعلا كنا إن كان لازما تعب يتعب تعبا أي بفتح يو لازما كنا شيء تعبا فعلا أسفا آه، بقرا هكا عاجلا عجلا هو عجلا ليه أقلي عجلا ليه هو لو، إيه، خلق الإنسان من عجل أقلي نعم تو إيه من فؤولة مضموم العين شيء أباب الناس اللي ذاك إيه على وزني فعال فؤولة
ku ya ku ya wurin canja
إيه إيه مض... نعم إيه يا قولي بارن لنك وجه ya wato gashi ya gashi yace wa mata kana fa'ula madmum al-ayn kana masdaru ala wazni fa'alatan bil fathi aw fu'ulatan bil dhammi aw fi'alin bi kasr al-fa'i wa fath al-ayn wa fa'alatan hiya al-aghlab fa'ala ita ce tafi tafi zuwa eh yace yace yanzu ya baka wani ne guda guda da ya bamu ko yace fa'ala sai kuma ƙofu ula kaga kamar zarufa zarafa zarufa mazan sai zama zarafa alawuni ta'ala ko sahula suhula fu'ula ko abu ma'ibaman shine fi'alan yawa to wannan shine abin da ya faɗa amma yace wannan baya zuwa ba da yawa shi ko da kan shi ne ibaman عضبة عضوبة صعوبة هذا صعوبة صعوبة نعم wani lokacin kuma kan nufa kaman wabu'a ala wazni waba'a ko kaman jaru'a ala wazni jara'a shine dai abin da ya faɗa a farko ko fa'ala ko na fu'ula zalimi ne take nufi ko su'uba ko suhula ko zarafa a kan mutum ba to amma da shi ba rafa fa'ala ce shi ga ita wannan ma dan galibi tana nuni ko dai sifa kulqiya ko khalqiya wata yan sifa haka kulqiya ko khalqiya yanayin ka da kake ciki da sauransu galibi abin da suke magana kenan kamar yadda shi wannan faiban duk wani asma'ul istirab ne faiban da sauransu ala al haraka faiban fairan da sauransu na to sai wanda kuma ai akwai ragowa ko yana karshe ko ta gama shin gama akwai akwai akwai dan taliki da zai yi talikin ma yana da na'am yawa to yanzu na gaya muku cewa to wannan duk abin da aka gaya maka an gaya maka abin da zai yanzu iyasi zai iya dauka ne wa amma al-masadir as-sama'iyya fala tariqa li maqtiha amma abin da bi aka yi larabawa na faɗa to ba za mu iya kawo maka wani ka'ida ba illa sara'u wal hibdu kawai ka rike ka hadace in za ka rike ka hadace ka hadace in ba ka hadace ba kuma ka je ka yadda za ka yi wa sama'u muqaddamu al qiyas kuma dama can ji shi ake gabatarwa akan ka'ida ولا يشار الى القياس الا عند عدم السماع اذا ما قم بقى zuwa wajen wajen kaida sai yayin da aka rasa aka rasa ya shike fada su ba su yara saboda kullum ina yawan maimaitawa kaida ita ce kasa da da asalin masu yare masu yare su hujja ce akan akan yaran su eh to to mun awa ɗaya da minti shida mu bar shi a nan sai mu tashi wazin kalmat azzai da aka rasa da harufin ina ganin kamar waɗannan zai ai duk insha Allah abu su ya fito ko Eh, sai mu zai zama sai zama wannan shine zai zama insha Allah karshen wanda za bai namu na wannan daura ina ganin kar mu mu tsaya nan tunda in muka shiga wannan ma rubayi ne rubayi kuma akwai wannan takribi takhiri da sauransu rubayi ne kar mu shiga kuma kasafta ko ya kuje gani Hmm? ya ku ku faɗa mana miji ya kuke gani to ai ka sani ko ba za ka yin ba shi tsaya wanda ya yi shine wani lokaci yakan yi kansa mu shiga mu gani wazin kalimat azzaida an salafata a harufin awon kalmomi wanda suke an ƙara- sun sun karu akan harufan guda uku idan zarat a harufin kalima almurad waznuha an salafatin idan wato harfa harfa sun karu a- wanda ake son wato ah, ake son auna a auna kalmomin sun karu akan abin da ya wuce guda uku harfi guda uku wa yana nan zuru ila hadhihi ziyada ila hadhihi hadhihi ne ko ila hadhihi ziyada ko eh, za mu duba ne zuwa ga wannan ƙarin fa innaha qad takunu nashi'atan min asli wad'il kalima za ta zama wannan ƙarin ta ta faru ne wato tun daga asalin wato kalma din tun farko haka take ita wannan kalma ce rubai al-arba'atu ahrufin aw khamsa an gina ta ne akan harafi hudu ko biyar fa inda hannu nazidu laman anan kawai sai mu ƙara lamun sai mu ce kamar fa'alala irin wannan in kan fil asli ruba'iyya in asalinta wato ruba'i ce aw lamaini ko kuma mu ƙara lamun lamun guda biyu akan lamun ta asali lamun uku kenan in kan khumasiya ala ahrufi fa'ala ونقول مثلا في و- في وزن دحرج وجعفر فعلل ودرهم وخنجر فعلل وفستق وبندق فعلل ليه فستق؟ فستق ده بندق هو دك دك أب- دك ده أول شيء ne abubuwan shi ne shi fuso na ya ɗaya kama da kamar gyaɗa haka ake ɗan abin naka ba wai ka- gyaɗa ne ba kama- kama ni ce shi kuma bun- bunduk haka shi ma dai abu ne wanda ake abu na ɗaushi fustuk ina tsammanin kamar kalma ce farisiya ma'ura ba a tsananta ba wai lalci ne sa ku gaganta a haka shi ma bun da kunna ba su kamar safarjan safarjan shi ma shi ma dab- a a- a- wato a- samara ce da ake ci ta ta ɗan yi kama da fiya haka ya yanayin ta farazzak me farazzak eh a banda suna wani mawaki ai shi sa mu suna aka yi fulawa misali ko fulawa ko ko kulli kullun ko ko wani abu idan aka aka haɗe sa shi ya haɗe daga baya aka zo ana bin fata fata da shi a tablo lawan da to shine wannan faras zaka faras zaka tun shine shine shine shine abin nan wa ake shi ma fuska haka yake Allah ya yi musu to sai eh jahmar jahmarish ala wazni fa'il fa'il eh, me ya- fa'lali ko wannan wannan wannan galibi abinda suke magana shine wa- wanda yake shekaru ya dan ja mata kamar mata mace shekaru ya ja mata ko la- taguwa shekaru ya ja mata haka dai suke faɗan ake abin nan wani lokaci ma dai hakan sai duk mace wata take da tuluka haka inda galiba san da ake ba eh haka ai mutane ka san amma ka san amma ku san wannan al'ada ce fa da jiki da rashin jiki wai a ce wai mace an fi san bada jiki ko ko mai jiki wai al'ada ce ya sakan canza ba akwai wasu al- wasu wasu kabilu zaka su a wajen su su tuluka ya suke so galibi za a auren ba sai an su- sai sai sai- sai an ji an ba su abinci sun yi sun yi- sun sun- an ga nama ya zauna a a wuya tukuna wannan jahmarish inda in za a mishi in za a mishi tasgiri ba amma da ake ya za a yi fi'ili ne gashi eh, eh, suna ne wanda yake ah, khumasi ai shi wannan shi na kashi ai za a cire shi eh ko dai mu ce Juha- juhaimir juhaimir in mun gara mu kara wannan yawon nan eh ah, eh, Juhai- juhaimir ko eh juhaimir mun gara mu kara yawon nan ko mu ce juhaimir mu cire yawon nan wannan muka kawo wannan yawon sai ya zama kamar iwadu alal ma'luf abin da muka faɗa a baya وقد تكون كاتب لا تعرف هذا شو لا تعرف وقد تكون الزيادة ناشئة من تكرار حرف من أصول الكلمة شي ذات أي وقار an same ta ne saboda yawan maimaita aka yi wa wasu karkashin kalmomi wanda suke asalin kalma din ne wasu harfa aka aka maimaita su fa inna inda alwazni to yayin da zamu zamu yi wazani zamu yi awo nukarriru alharfa alladhi yuqabiluhu min ahrufi min ahrufi fa'ala harafin da yake daidai da shi to shi zamu kara فنقول فنقول في وزن قدم وعلم ثم فعل هذا مقال عينه بتضعيف العين جلبب وشملل على وزن فعلل بتضعيف الله أما إذا كانت الزيادة في الكلمة التي يراد وزنها ناشئة من زيادة حرف أو أكثر انكو إذا ما har, har kalman da ake son a mata au a auna ta to wannan ƙarin ya sa an same shi ne ta hanyar ƙarin wata kalma harafi ɗaya ko abin da ya fi harafi ɗaya min hurufin ziyara wanda daga asali wannan ƙarin ya samo asali daga harfin ziyara da aka sani al'ashara guda goma al-ma'rufa wanda aka san su allati yajma'uhu yajma'uha qawluka wanda yake haɗe maka su magana faɗinka sa'alti muniha fa inna nuqabil al-a'ruf al-asliyya lil kalimati al-mawzuna bi a'ruf al-mizan fa'ala ثم نزيد الأعرف الزائدة حسب موقعها في الكلمة فنقول في وزني كوي أبدا ذامي za mu zo ita wannan harafin asalin kalma ta yau kulafin sai mu haɗa ta da kal abin da ke kalubalantar ta na awo na shi ba aunin na fa'ala ƙarin da muka yi to sai mu zo shi ba mu ƙara ma wannan madda din ta ta fa'ala din shikenan kaga mun samu mun samu wannan wazani na kamar akhraja wa akrama ka ka ƙara hamza ko wannan hamza ko sai ka ce af'ala kaza shikenan yayi kamar qabala wa jadala sai ka ce fa'ala kamar in kasara wan qaba ka ce in fa'ala kamar ta katala wata hasaba kace ta fa'ala kamar ijtama'a wastama'a kace itta'ala kamar muntaliqun munkasirun kace munfa'il kamar mustakhrijun mustafhimun kace mustaf'il wa yastafna min hadha az-za'id to amma dai ana fahimto gaciya daga wannan ƙari al-mubdal min ta'il isti'ali abinda aka canza shi daga ta'un na lawazanin al-isti'al id yu'abbaru anhu fil mizan bi ta'i saboda in ka zo zaka zaka zaka fadi awansa a ma'auninsa za ka fahimci da kyawun allati hiya aslu wannan shine asalinsa ba wai fawun din ba fa naqulu masalan fi wazni istabara wa taraba ista'ala asluhuma istabara wa taraba to amma aka canza shi yalma fawun da kuma izdarada wa zdalafa ista'ala asluhuma iztarada iztalafa aka bar shi zama zalun auren kamar iddakhara wadda'a aslu ista'ala asluhuma ittakhara ادعى ان شاء الله وجل فدا وقد تكون في الكلمه زيارتان انا اسامو a cikin kalma nan kari ne guda biyu aka yi ihdahu ma ɗaya daga ci nashi'atun min takrari harfin hal harfi ne guda da aka karrara wal ukhra min ziyarati harfin min arfi salatul muniya ɗaya daga ci kari aka yi ɗaya daga ci kuma haka daga cikin harfin ziyara na salatul muniya wa indaha a wannan asairin nan kuwa mutabbiqu ma qulnahu fiha mujtami'an to abinda muka faɗa a baya na idan a harfin ziyara ne mu ƙara wani harfin ziyara da aka ƙara in kuma wato harafi ne wanda aka ƙara na takraru harafi takraru harfi shi ma kuma sai mu ƙara karar harafi a wajen tare za mu yi da juna wata fa'ala na ba mu ƙara ba mu ƙara lamun ba to shi ma za mu ƙara ana afa'ala ba mu ƙara hamza ba to shi ma za mu ƙara ana abin da ce magana kenan kamar ihmarra ihmarra to wannan me suka sa zai ba ba san ko wani kalmar ta kawar ba ihmara dai ifa'alla kalmar ba kalmar to fili ba ta kaga bai daidai ba taqaddama wa takallama kace tafa'ala harafin ziyarar ka kara ka tawo ka karo ka gani kashi kuma kai kara ka kara kuma kai karra wannan wannan wannan harafin da ya karu wannan tad'ifi din ikhbarra isfarra kace ifa'alla gashi wannan hamzatul waslin na farko ai ka kara ta kalmatin da ka kawo a can sannan kuma ka kawo ta da'ifi da kai ma wannan labuta wanda ya fito shi mako an gane wala musa ya fito wannan kalmar ban gane me suka sa ba ya a ihmarra wato kalmar mu na gaba ba na gaba muke magana ai ba ihmarra ba ihmarra la wani if'alla wanda zai yi da wani if'alla din na hudu idan hasala harfun fil kalima alti yurad waznuha idan aka samu akwai wato sharewa da aka yi a kalmar da ake sa a kara akwai akwai sharewa wata kalmar da aka yi yusuf ma yuqabilu fil mizan to kai ma an kai zaka yi mishi mata wazani sai ka share abinda yake daura da ita wannan kalma din a ma'aunin ai ai annal kalima tuzanu bi itibari ma alat ilayhi ba'da al hazbi wato ita wannan kalma ta fa'ala ita wannan mizan din ita ma za ita wannan kalma za a auna ta ne akan abinda ta bayi zuwa gare ta bayan bayan sharewa shi ma kuma in zaka auna kuma wannan ma'aunin shi ma zaka bi kan kamar shi irin wannan ma'aunin irin wannan wato kiyasi din fa naqulu fi wazni 'ida wazina ala wazni 'ida to ina fa'u shi ida da zina ai harfin il ai harfu wato fa'un da wawun din ko fa'un kalima da an share da ai ita ma kamar yadda wannan fa'un ida din da fa'un zina din kaga da an share da harfi alwawu ko yana da harfi fa'i fa'i fa'il kalima yake magana wal wawu kuma shi wata wawu na asalin wata kalma da sai ya zama ida la nahwa mimma addati wa'ada wa wazana wani wawun harfu illa an share ta ta haka da harfi fa'il kalma wa wawun kalma da kaman kul wa sum da harfi al'aini wa hiya al-wawu sai ka share wani wawun wani wawun din na kul ne ko sumu asali akwai wawun ai a la eh kaman qawala a wannan a wannan kaman fi'il fi'il fi'il amrin ne sallallahu la nahwa mimma dati qawala wa sawaba to in zaka in zaka yi ta ma sai ka share sai ka share ka kawo abin da yake daidai da su sai ka ce full sai ka ce full wazan wazanan dinsa ka ka share wannan ainin ba ka ce ainin ka share shi dan asalin sa fa'ala ne tawala fa'ala sawama fa'ala to da ka cire wannan wawu din ka ce kul sum to kai ma sai ka cire ainin din ka ce kul kamar qamin sa'in fa'in haka la kai mishi wazani fa'in بحذف اللام سيكا شعر ولا اللام الكلمة دم وهي الفاء والأصل قاضية ساعي هذا قاضية ولا فاعل ساعي فاعل شو انك تي قاض فاعل كاكا شاري ولا لام الكلمة دم كمان ادعو اغدو على وزن افعو بحذف اللام وهي الواو والأصل ادعو اغدو هكا يكي to sai kuma na biyar ce idan hadasa kalbin makani idan aka sami wani sauyi wani canji da aka yi a bigire fi tafiya a harfin kalma almawzuna wajen jeren giya wajen jeren kalma da ake sa auna din bi taqdimi ba'd hurufiha ala ba'd wani aka yi gabatar aka jikitar wani yayi gaba wani ya dawo baya hadasa nadhiruhu nadhiruhu fi yara hadasa nadhiruhu fil mizan sai wato shi ma a ma'aunin da zaka yi awon da zaka yi shi ma kwatankwacin sa zaka yi shi ba kamar a yi sa ka ce a afila asluhu ya isa fa'ila to tunda ka ce a yi sa ka canza wannan hamza ta dawo farko ya ta koma gaba to sai ma shi ma wannan ayin ta dawo baya fa'un ta dawo gaba sai ka ce a afila ba fa ai ba wata kalma ta sabuwa ba eh a shi afal afal awalan kalma lafzan afal larabci ai ba ai kalma ce larabci daban ina zan mana afalin cewa afalin ne wannan ba wallahi ga ba ana fadin cewa mace wani lokaci in ta zo gaban ta haka ta ga wani abu ko ka haka ya fito daga mahaifanta to shine afal sai marfahun ma'afal asluhu masrahun har ma suka ce zai wani lokaci marasih masrahun shi duk inda duk wajen siyasa haka inda ake zuwa ana yin wasu abubuwa mutane na gani shine masrah kamar da rama lokaci aka ce mishi masrah ko to sai ka ce marfa kaga nan rawun ta ya dawo ga barko sinin da ta koma gaba asali ta masrahu ne take ce ma'fal da ta kuma maf'al ne ainin ta dawo baya ainin fa'un ta koma gaba kamar anja fa'asla asluhu na'ja fa'ala sai aka canza ya zama anjatun shi ma sai ka kuma ta zama kuma shi kamar zama aslatun larabawa masu da bazo wannan shine gyada mai sihiri ko a tsari a ga- a ga biyu ne aka cewa a ga murje kuma a ga hudu to insha Allah wannan mu dai suna dan bukatan bayanai amma dai ku je ku duba Ah, ragowar kuma muka sake dawowa a satin farko sai mu ga yadda za a yi insha Allah mu karasa da yadda ake sa a karasa to in dai ba so ake kafin kuma a dinga cikin kuye shi ba to sai ka ga katin ba shi fi daidai yadda ake bukata ba abinda aka samu din ba shi ma wannan an samu insha Allah Allah ya fara abin da makaranta akwai su yan fawaid amma ina ganin fawaid din mu ba su sai muka zo karshen karatu baki daya sai mu sami abin da insha Allah shi ma wancan din in ya wuce in aka yi gangaci ya wuce kwana biyar to za a samu ala gaskiya in ya wuce kwana biyar to za a bar sadaka zai zama bonus kuma insha Allah dai ba zai wuce kwana biyar ba in Allah ya da darasi dai muka na zama da muka dan yi uku dai haka hudu ai ta ce mun gama wannan insha Allah ila abin ya kai ba eh bayan sallah satin farko da zamu dawo na makaranta to idan muka dawo sai mu wannan Ah, sai mu sai mu eh, satin sa farko sai mu kamu dawo da dama aka ga an dawo an ci- an ci nama ba da baye Eh, ana ana ana ana fita shawwal wal ila ba dan warware ba za ka sai mu dan warware da nawo sai mu shiga insha Allah ta'ala wanda muka da Allah ba mu lada abinda muka so na Allah ya fi mana a katin nawo abu ne mai muhimmanci wani da gaske ba shi ba ce za a zo a zauna ba za mutum ba zai yi wani akwai wasu darussa wallahi ko na manta jiya malam Kabiru Maru a majalisun mu ya raba mana a ya yi takharijin hadisan bukuya baki daya hadisan bukuya wani ya daga cikin mashru ina yanzu haka da suke a ajiye na bukuya din da na dai fara tattara ma'lumat din dai ban ma fara aikin ba sai kuma wannan littafi da ake kawo hadisai na ba me sunansa ne na na Ahmad Hashimi ba Muhtaru Muhtaru Hadith ko da da shi bisa daga cin abin da tun a- a baya da ma dai akwai wanda a Najeriya sun dan yi ma to shi ma dai yayi ya ta khariji da to kuma ya daga cikin ma abin da ah, in ba wadan wani dalili ya sanya ba yana rayuwa ba- da da mai nisa kwarai da gaske to jiya sai ya raba mana su ta fi zamu kyauta an zo da shi a majalisi aka raba mana manta ne ba zo muku da shi ba kamar yadda kuma jiya ba na sami wani littafi na adabi duk manta ne ban zo da shi ba wani adabin an kawo min shi an kawo mun shi kyauta so in mun zauna kuma mun gaya za a yi ko kuma za ku saya da adabi sai mun kanta na adabi don akwai asalin jahili wa yau da sanar duk wani abu da da muka karanta na an tara daina ciki sai muka sai zama wannan kan matashi a adabin mu so waɗannan abubuwan kar ku daina su da yawa yanzu yanzu malaman ilimi suna ganin ka- kamar koyi larabci kamar wasu kawai wasu wahalu ke yin sa da shi sa za ka kuma ilimin baya zafi ilimin baya zurfi hatta ilimin wanda gida za ku ga wani lokaci na sa da manufa na sa da yawa malaman kasan nan da yawa malaman duniya ba ba malaman kasan nan ba suna jin wahala su karanta littafin ibn taymiya bango da zuwa bango bango zuwa bango saboda ba koyaushe ake gane ba za ka iya yin mutallali dai baka gane ba za ka iya zuwa yanzu daru ta'arudul ta'arudul aqli wa daqal za ka iya zuwa kai shafi ɗaru ɗari duwa haka kawai kaga kai kai ba ka gane komi me ake cewa malaman su tsakanin su yi zama su tauna sai su wani kuma sai muzakara su gane bai bai ke magana saboda yanayin karfin yayin da aka yi amfani da shi da kuma karfin usulubi da don za ka galibi ilimin ilimin tafiya ma in ba da ibn qayyim ba da ba san ilimin sosai ba in ba dan ɗalibansa ba su ibn kathir a tafsiri galibi wasu ra'ayukan sun abbar ra'ayoyinsa ibn abdul iz al-hanafi ya abbar ra'ayoyinsa a haka to in ba dan wannan bane da da da zai wuya haka bai larabci ma yake akwai da yawa su abubuwan da an shiga ana bautar tattaunawa masu kawo dingimu a yanzu wallahi tallahi ba sa tafi larabcin ba larabcin ba kansa ana yana gwagwa ba ne ba wai muna cewa mu wani iya bane amma mu mu je mu karan bani mun ce irin nasu ba galibi muna da muna kan wato turma na koya wanda ke kan turma na koya ko wanda je zangayi zai ce mushi yayi zangayi zai ce mushi yayi zangayi yana ganganci ne akwai danta da yawa wanda in an fara shi in lafin mai tsauri mai karfi ba za a iya ba za a gane komai ba za a ta wahala daga waɗannan asasiya ɗin karku wasa da su da su ne za a gane komai da su za a gane komai da su ne za a gane a kaza kaza ne ne ba ne ba wane ne ba so insha Allah ku yi kokari waɗannan kasin da muka yi da shi ma nahawun na jima ban kasance da nahawu ba a ya daɗe ma kusan yanzu shekarun nan duka na riga na sanya su a ilimin hadisi da muka sa a gaba a yanzu sai kusan ilimin larabcin da yawa yanzu ba wani duba shi muke ba ni kana san da nake yi sai da na je na dinga nuna da kakai da abin ya na na bayani ba da daskare sai da na dinga wasa sa shi wuta kamar ka ce je ka sa mishi wuta idan na rike so abin haka yake sai na je kawai ana cin jin kazan jin yanda ya kasa faɗa ba haka kasa faɗa ba To amma an kace in gurgun ba za ka yi ba to wa zai yi wala ka dai a cikin katin dai mutawadu jiddan akwai da kusari to amma dai abinda ba a iya yi duka ba kuma da kamala sanar da kawata ce ba a yi ba baki ne ba sau da aka kudin ma ku je ku fara wasa kanku kuma katin na rashin zamu dan ci gaba da wasu daga ciki to amma galibi tunda katin da yawan an yi wani ma ya zo wani ma bai zo gobe ba da sauransu wannan kuma in aka sha lokaci da sai ga an gane to insha Allah muka samu lokaci irin wannan har sai imla'i ma za mu zo tare mu karanta man biki shi ma za mu zo tare mu yi irin su idan yana ta za mu ga zabowa da muka san al'ummi misal bukatar shi to shi da abin da nake kamar da nake ta faɗa mubaraka mubaraka mubaraka har mutum ya zo zauna ba yi ko da kansa ne ya kayansa ko a ce maka a ce maka ba ku shi na ruwanka su ne ba ku ta da cikin malaman manya akwai wanda har da dabbobin su suke ta karatu akwai wanda yake yi hada inuwarsa saboda zai rike karatun wani in ya tashi dawowa daga makaranta tafiya minti arba'in kan ya dawo ya yi warsa abu da yawa to wannan abubuwa na da muhimmanci shi ma saboda ka kula kwarai da gaske Allah ta'ala ya amfani da abin da muka faɗa abin da muka je dai Allah ta'ala ya sa mu tare da lada baki da kurakurai da aka yi wanda kuma akwai su a ciki sosai Allah ta'ala ya yafe mana ya kuma sa mu iya gyarawa kuma sa wannan ya zama dan ba wajen wato mutunkari abinda magabatan mu suka bar mana na ilimi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد Allah ta'ala ya biya mu bukatun mu na alhairi Allah ta'ala ya tunkuru da dukkan sharri Allah ta'ala ya tabbatar daga daga makan addini Allah ta'ala Ramadan ya zo Allah ta'ala ya ba mu sa'a azumi Allah ta'ala ya kai mu Ramadan ya ba mu sa'a azumi ya sa muna daga cikin wanda za za su rabauta Allah ta'ala ya samu lafiya cikin da su bauta Allah ta'ala ya yi bukatun da alkhairi duk masu neman addu'a a wajen mu Allah ta'ala ya biya musu bukatun su da alkhairi Allah ta'ala ya kudi musu dukkan sharri duk malaman mu da malaman malaman mu da suka yi tarbiyya Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi Allah ta'ala ya saka mu iyayen mu da alkhairi Allah ta'ala ya saka mu duk wani wanda yake tantacewa akan mu ko ta fuskan nema ko ta fuskan wato abin da muka ci har muka samu lafiyar da muka nemi addini ilimin addini Allah ta'ala ya buɗe zukatan mu baki da Allah ta'ala ya buɗe zukatan mu baki da Allah ta'ala ya ba mu zaman lafiya Allah ta'ala ya ba mu zaman lafiya ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين ما شاء الله